أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة قبل كراتو إن شاء الله تعالى cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na babban malami ash-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa da rahama a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen a gabar da malam ya mata take da al-i'timadu ala al-yadayn fi an-nuhud ila ar-rak'a dogaro akan hannaye lokacin da mutum zai taso zuwa raka'a wancan sati mun yi bayani ne akan abubuwa guda biyu masu muhimmanci abu na farko shine jilisatul istiraha zama na hutu da ake mun dan yi bayani akan sa da mustahabbancin sa kamar yadda malamai suka bayani abu na biyu kuma shine al'ajan shine dogaro da mutum yake akan hannu sannan kuma ya dunkule hannayen nasa lokacin da zai tashi wannan duk lokacin da kake yunkurin tashi zuwa tsaye to haka ya kamata ka yi domin shi ne abin da ya tabbata daga aikin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yau kuma za mu tashi ne a gabar da take cewa wujubu qira'atil fatihati fi kulli raka'ati wajabcin karanta fatiha a kowace raka'a kamar yadda muka sani karatun fatiha dama a cikin sallah abu ne da yake rukuni ba ma wajibi ba ta yadda idan mutum ya bashi to sallarsa ta kare ko kuma sallarsa ta lalace gaba daya sai dai kamar yadda muka bayani a wancan lokaci idan mutum bai iya karanta suratul fatiha ba an yi an yi akoya masa bai koya ba ko kuma mutum sabon shiga musulunci ne kuma zai yi sallah to babu laifi sai akoya masa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yayi sallarsa da shi sallarsa ta yi insha Allah ta'ala kamar yadda shi ma hadisi ya gabata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma kai da ka iya karanta fatiha to dole ne akan ka wajibi ne duk raka aka gaba ɗaya da zaka a cikin sallah ka guda biyu ce ko hudu ko kuma uku ya kasance akwai fatiha a kowace daga cikin rako'inka malai ce wa qad amara al musi'a salatihi hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci maimuna na sallan nan tasa bi qira'ati al fatihati da karanta suratul fatiha في كل ركعة أتكن كوت ركعة حيث قال له يا عند من زن الله سيرار أمنسي سيرار تبتع قديش يتسيرشي بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى بأن يا أمر تيشي دي كرن تاتا أتي ركعة فرقو سنن سيتسيرشي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها sannan ka aikata haka a cikin sallarka gaba daya ma'ana yadda ka karanta ta a cikin raka'a ta farko din nan to sauran raka'o'inka na cikin salloli na cikin sallarka da zaka yi su ma wajibi ne ka karanta ta wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma ce wayi fi kulli raka'atin kowace raka'a zaka karanta maimakon fi kulli salatika wa qala yace fi kulli raka'atin qira'atu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a cikin kowace raka'a fa akwai karatu wannan irin karatu ake nufi shine suratul fatiha da sura idan raka'ar da ake karanta sura ce ko kuma suratul fatiha ita kadai idan raka'ar da ake karanta suratul fatiha ce ita kadai ka gani abin da ake nufi kowace raka a cikin raka'o'inka guda hudu ko uku ko biyu zaka karanta suratul fatiha a cikin ta wannan shine abin da dukkanin malamai suka hadu a kansa malai ce at-tashahhudul awwal tahiyya ta farko to yanzu mun fara gangaro yanzu mun zo tahiya tahiya ta farko to sai malai ce jilisatu tashahhud kafin a zo tahiyar shi zaman tahiyar ya ake yin sa to shine malai zai kwatanta mana yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nasa zaman tahiyar yace thumma kana sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yajlisu litashahudi ba'da al-faragh min ar-rak'ati ath-thaniya sai ya zauna dan yin tahiya bayan ya gama raka'arsa ta biyu dukkanin raka'a biyu dama a cikin sallah zaka ga ana zama to ko dai ya kasance raka'a biyu ce kadai sallama za a yi bayan wannan tahiyar ko kuma ya kasance idan an gama za a miƙe to amma dai abu mai muhimmanci shine da raka'a biyu za a yi me za a zauna to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan zauna a cikin raka'a bayan ya gama raka'a ta biyu dan yayi tahiyya fa idza kanat as-salatu raka'atayn kas-subhi sai malai ce idan sallar ta kasance sallah ce ma abociyar raka'a biyu kamar sallar asubahi da magama yanzu jalasa muftarisha annabi yakan yi zaman iftirashi ne a cikin ta kama kana jilisu bayna sajadataini kamar yadda ya kasance yana zama a tsakankanin sujadarsa guda biyu waka zalika jilisu fit tashahudil awwal hakanan kuma yana zama a cikin raka'a ta farko min thulafiya a cikin sallah mai raka'a uku war ruba'iyya ko kuma sallah mai raka'a hudu irin wannan zama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake dan uwa abinda malai yake nufi shine idan mutum yayi raka'a biyu a cikin sallarsa to zai zauna ko dai sallarsa ta kasance mai raka'a hudu ce kaga wannan zaman idan ya gama shi zai yi me zai miki ko kuma ya kasance sallar ita kadai ce kamar sallar asuba ko sallolin nafilfilu da muke kaga ita kuma idan mutum ya gama mai zai sallama zai to in dai zama ne na farko ko dai zaman tahiya na farko ko kuma zaman tahiya da mutum zai sallama to zaman da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake shine zaman al-iftirash wani ne zaman iftira shi ne zaman da muka kwatanta satin da ya gabata wanda mutum zai zauna akan kafarsa ta ina ta hagu ko sannan kuma sai ya kafi kafarsa ta dama ɗan yatsunsa su juyu su kalli ina alƙibla to wannan shine al-iftira shi ne zaman da ya kamata ka yi idan a sallar asuba kake a sallar arka aka ta ƙarshe shi ne zaman da ya kamata ka yi idan za ka yi sallar azahar a raka abin a ta yi farko ba ta ƙarshe ba haka nan la'asar hakanan magariba ta hiya ta farko hakanan sallar isha ita ma ta hiya ta farko hakanan dukkanin salloli na nafilfilu da kake masu raka'a bibiyan nan haka irin wannan zama ya kamata yi Allah ya sa an fahimta yau wato haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake malai cewa amara bihi almusi a salatihi fa qala lahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci mai munana sallanin tasa da irin wannan zama yace da shi fa idza jalasta fi wasti salati idan za ka zauna ko kuma idan ka zauna a tsakiyar sallarka ma'ana raka a ta biyu kenan kafin ka ciko biyun fatma in to abu na farko da ake bukata sai ka nutsu kowace gaba ta kuma inda take wabtarish fakhidhaka al-yusra sannan sai ka shimfida cinyarka ta hagu thumma tashahhad sannan kuma sai ka tahiyya shine dai irin wannan zaman da muka kwatanta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya wannan mutumi da yake yin sallarsa a irin wacce makamanta ɗincin a baya wa ƙala abu hurairata radiyallahu anhu babban sahabi abu huraira yarda Allah ta'ara tabbata a gare shi ce wani hani khalili sallallahu alaihi wasallam an iqa'ika iqa'il kalb abu hurairah yake cewa bada'ina masoyina ya hana ni da nayi tsuguno irin tsugunan kare wannan tsogonan ayi mun sha bayani akan sa ko kamar yadda nake maimaita ko doshi shine shi tsogono din kala biyu ne wanda ake a cikin sallah daya tsogono ne da shari'a ta hana yin sa babu kyau yin sa a cikin sallah daya kuma shari'a ta baka dama ka yi shi wanda shari'a ta hana ka yin sa shine wanda zaka sanya mazaunanka a ƙasa sannan ka shimfida kaurinka haka ka shimfida kamar dai da makwatanta wancan karatu kafafonka guda biyu ɗaya tana nan ɗaya tana nan guza sannan kuma ka zauna akan mazaunanka sannan sai mutum ya ɗora hannunsa a ƙasa to wannan shine wanda aka hana amma wanda shari'a ta baka dama zaka iya yinsa shine wanda zaka kafe kafafuwanka duka guda biyun sai ka zauna akan digadiganka wannan babu laifi insha Allah ta'ala to wanda Abu Hurairah yake mana bayani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shi shine irin wancan wanda aka hana din ba wannan wanda aka bada dama ba wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi na daban kuma cewa yi kana yanha an uqbati shaitan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana hani game da tsuguno irin tsugunan shaitan wani ne tsugunan shaitan shine dai wannan da makamanta wanda mutum zai dora mazaunansa a ƙasa sannan kuma ya jiyo da kafafuwansa ta baya wannan bai halatta ba wa kana idza qa'ada fi tashahhudi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan ya zauna a cikin tahiyya wa ba'a kaffahu al-yumna to yanzu zamu ji yadda ake ajiye hannaye hannayenka ina ya kamata su kasance to shine mala yace sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aje tafin hannunsa na dama ala fakhidhi akan cinyarsa wa fi riwayatin rukbatihi akan gwiwarsa ma'ana wata riwaya ta ce akan cinyarsa wata riwaya ta ce akan me gwiwarsa kaga a zahiri abinda zamu fahimta shine gwiwa bangare ne daban na jiki kamar yadda ita ma cinya menene bangare ce daban ta jiki babu yadda za a ce gwiwa da cinya da abu ɗaya ne daban-daban ne to ya ake wata ruwaya ta ce gwiwa wata ruwaya ta ce cinya me yasa shine malamai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda yake tafin hannunsa shine wani bangare yana kan gwiwarsa wani bangare yana kan ina yana kan cinyarsa Allah ya sa an fahimta ai ba abu ne da yake akwai iskali a cikin sa ba ko idan ka idan kai zaman sallah zaka iya yi kamar nan ɗinka haka za ga ya lankwasa ya taɓa gwiwarka nan kuma yana kan ina yana kan cinyarka ina fata an fahimta to masu rawaito hadisin wasu suka ce yana kan cinya wasu suka ce yana kan gwiwa babu cin karo akan Allah ya sa an gane yawa mala yace wa wada kaffahu al-yusra ala fakhidhihi wa fi riwayati rukbatihi al-yusra haka nan kuma yana dora tafin hannunsa na hagu akan gwiwarsa wata riwaya kuma tace akan cinyarsa ta hagu ba fasitaha alaiha yana shimfida hannayen ne akan su haka ya dora su aka cinya akan cinye su haka ya dora su wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya da'u hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhi al-yumna yana dora iyakar mirfaq dinsa na dama akan cinye akan cinye ta dama abin da ake kira da mirfaq shine nan wajen tsayar hannu daga nan wajen zuwa nan to haddini shine nan wajen abin nufi annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yana dora shi a ina a kusan kan cinyarsa ma'ana baya nisan tashi da jikinsa kamar yadda aka faɗa a cikin sujjada Allah ya sa an fahimta idan ya sujjada nan dinsa to zai kasance akan cinyarsa haka kenan idan ka shimfiɗa hannunka haka za ga ya zauna akan cinyarka nan din za ga shi ne a ƙarshen ina ƙarshen cinyarka ina fata an fahimta to haka yake aji hannunsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wani mutum ya zauna ya dogara akan hannunsa na hagu fis salati a cikin sallah faqala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace innaha salatul yahudi wannan zaman da kai da irin tsugunan da kai zama ne irin yahudawa sallah ce irin ta yahudawa wani irin zama shine zaman da bahaushe fi sanarsa da zaman dafi an gane mutum ya zauna sai ya dafi hannunsa na hagu ta ina ta bayansa Allah sa a gani to irin wannan zaman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shi a shi zaman dafi yan uwa ko da ba a cikin sallah bane ba ba daidai bane mutum yana zaune ya dafi dalibai da muke karanta riyadu salih da shi mun karanta hadisi a babin da yake bayani game da zama ladabin zama da ya kamata kowanne musulmi kiyaye a cikin shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana zama zaman dafi ko da ba a cikin sallah bane ba daidai bane zaman da aka hana shine mutum ya samu hannunsa na hagu haka sai ya dafe shi haka a bayansa wannan kai tsaye shi annabi ya gani ya hana wasu daga cikin malamai suka ce idan hannunsa guda biyu yasa ya dafe suka ce babu laifi ba matsala amma dai wasu suna gani duk dafe dafe ne haramun ne kada mutum ya yi shi Allah ya sa an fahimta saboda haka dai ko da ba a cikin sallah bane zaman dafi ba daidai bane zaman dafi ba daidai bane idan kaga an yi sai ka hana idan yara suka sai sai hana kai ma idan kuma ana yi kuma sai a dina gaba daya Allah ya sa mu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce irin wannan zaman da zama ne da yahudawa suke a cikin sallar su wa fi lafdin wani lafazi kuma yace masa la tajlis hakaza kada ka zauna haka kada ka irin wannan zama inna ma hiya jilisatul ladina yu'azzabuna saboda zama ne na irin mutanen da ake musu azaba ma'ana irin mutanen da suka zauna irin mutanen da ake musu azaba a cikin wuta to irin wannan zaman suke to kaga dan ya karanta koyi da zaman mutanen da ake musu azaba wannan ya daga cikin ilmin ne min alamil ghaib ma'ana ilimi ne daga cikin ilmomin gaibu yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gane irin zaman waɗanda ake musu azaba yadda suke ina fata an gane idan ba Allah madaukakin sarki ya leƙar da shi ba ta yaya za a mutum ya san wanda ake azaba ya yake zama tunda wai taɓa ganin wanda ake azaba babu wa fi hadithin akhar wani hadisi ne daban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce hiya qi'adatul maghdubi alaihim shi wannan zama zama ne na waɗanda aka yi fushi da su waɗanda aka fushi da su ne su ne wa yahudawa ko ghairil maghdubi alaihim wala dhalin ai dai da ake fasara mana al maghdubi alaihim su ne wa yahudawa wa dhalin kuma su ne wa nasara to sai annabi yace zama ne na wanda aka yi fushi da su su ne yahudawa to wannan shine irin zaman da annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yake yi a tahiyya ga kuma yadda yake dora hannayensa mun ji tahrikul isba'i fi tashahhudi abu na gaba shine karkada dan yatsa a cikin tahiya idan ka dora hannayenka na dama akan cinyarka ta dama da gwiwarka na hagu akan cinyarka ta hagu da kuma wani bangare na gwiwarka to ya kuma za a yi wa tafin hannun shine abin da zamu ji wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi ya kasance yana shimfiɗa tafin hannunsa na hagu a kan gwiwarsa ta hagu wa ya ƙabilu a sabi a kafa na kullaha sai kuma ya damke tafin hannunsa na dama gaba ɗaya in aka ce damkewa shi ne haka sai musu haka ya ce kullaha gaba ɗayansu wa ya shiru bi isbi'ihi lati talil ibahama fil qibla sai ya nuni da ɗan yatsansa da yake bin al'ibahama da zuwa alƙibla abin da yake nufi shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya damƙe hannayensa haka to ɗan yatsa da take bin al'ibahama wanne ne al'ibahama shi ne wannan kame da muka sani yan uwa yan yatsu kowanne a larabci yana da sunansa wannan sunansa khinsar wannan sunansa binsar wannan sunansa wusta wannan kuma sababa wannan kuma ba ibahama to wannan shi ibahama din to shi wannan ya kuwa abinda laraba suke ce masa shine as-sababa me ake nufi da as-sababa shine mai zagi me yasa ake ce masa mai zagi saboda duk lokacin da mutum wani abu ya daka da shi kake so ka zage shi da wani hannu kake nuna shi za ga wannan ne haka ne ko duk in fada ya kai wa mutum in zagi ne in wani abu ne za ga haka kake masa ka nuna shi to shine sai suke ce masa as-sababa mai yawan zagin ke to amma malamai suka ce dan yatsar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ta zagi ba haka bane kamar yadda bakinsa baya alfasha idansa ba ta ha'inci to haka dan yatsansa baya nuna mutum nuni na zagi ko cin mutunci ko abin da ya kama da haka to shi sa ba a cewa da dan yatsar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi as-sabbaba shi sa wasu malamai suka ce masa as-sabbaha mai yawan tasbih ina fata an fahimta mai wanka ce asababa sai a ce masa asabaha dan yatsa mai yawan tasbih to shine a sai yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya dunkule hannunsa haka shi kuma wannan asabaha din annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya nuni da shi zuwa alqibla yace wayarmi bi basrihi ilaiha sannan kuma sai ya jefa ganinsa zuwa ga wannan dan yatsan da ya miƙar da shi duk a baya a cikin ayyukan sallah abinda aka ce shine idan mutum ya tashi tsaye idan ya ruku'u idan ya dago abinda ake so idan ka yana ina yana inda zaka dora ina goshinka wannan kowa ya san haka to amma lokacin da mutum ya fara tahiya sai aka samu canji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mai da idansa ina zuwa ga wannan dan yatsan da yake nuni da shi an fahimta idan ka miƙar da hannunka ka fara tahiya a lokacin ba inda kake ɗora goshinka za ka kalla ba ina za ka kalla wannan ɗan yatsan za ka mai da shi shi ne malam ya ce a wayar ni basiri ilaiha sai ya jefa ganinsa zuwa gawa wannan ɗan yatsan da yake nuni da shi wa kana idan ashara bi isbihi wa ba'a ibahamahu ala isbihi alwusta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan yayi nuni da ɗan yatsansa manuniya sai ya dora babban dan yatsansa wannan kenan ala isbihi lusta akan dan yatsansa na tsakiya wanne ne alusta shine idan kai haka za ga shine na tsakiya ko to idan kai musa haka sai ka dora shi akan haka ai an gani ko to haka yake idan ya damke sa haka gaba daya sai ya miƙar da wannan wannan kuma babban sai ya dora shi akan na tsakiya haka sai ya ajiye shi Allah ya sa an gani yawwa wa taratan kana yuhalliqu bihima halqatan wani lokaci kuma sai ya hada da wannan babban da shi dan tsakiyar sai ya yi halka da su me halka kamar kuri abinda yake cycle haka an fahimta to shine sai ya musa haka kenan me yakon ya musa haka ya dora sai ya haka haka ya kaga ai kamar kai cycle kenan ko an gani ko to sai a je shi haka to duk wanda kai insha Allah ta'ala kowanne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi Allah ya an fahimta to kaga haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake me aje hannayensa kaga ba daidai bane a shi wasu kaga mutum ko ya zubar da hannayensa haka yana yana ta kada wannan ya zubar da su haka sannan yana kada wannan ba haka bane dunkule su ake dunkulewan ma kuma kaga yadda ake kada kai yadda kai kaga dama ko kuma yadda kaga ana yi a'a kai yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa ma shine amfanin abin da yasa sabai suka rawaito abin ya iso zuwa gare mu dan kai ne dan ka koya kamar yadda a baya yake cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallu kamar ra'aytu muni usalli to wannan shine amfanin abin hatta yadda yake dunkula hannunsa ya ajiye yayi nuni sai da a koya mana dan mu koya wa kana yarfau wa kana yarfau isba'ihi yuharrikuha yad'u biha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana daga wannan dan yatsan nasa shi wannan manuniya kenan yuharrikuha yana karkada shi ya da'u biha yana yin addu'a da shi ma'ana yana yin tahiyya da shi kenan shine abin da ake nufi da addu'a to malamai suka ce abin da yake ya tabbata a cikin sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne idan mutum ya tsaye da hannunsa ya rinka karkada shi shine abin da yake daidai malam Nasiruddin Albani idan kuka lamba ta goma nan kuka bude za ku ga wani dogon bayani akan sa bayanin da yake yi saboda an samu wasu daga cikin malamai suna ganin cewa motsa ɗan yatsa kamar wani nau'i ne na wasa a cikin sallah kamar nau'i ne na motsi a cikin sallah shi sa kamar malaman hanafiya a sabon ra'ayi su suna gani cewa duk mutumin da yake sallah yake motsa nasa sallah ta lalace dan su suna gani idan kai sallah ma kai motsi to sallah ka ta bace shi sa idan sana sallah ka gansa kamar bushashshen kara haka mutum ya daska ko motsi baya kana motsi sallah ka ta bace shi sa idan ka zo kusa da shi kana sallah kana karkada hannunka wani wani malamin mai yake ba mu labari cewa irin mutanen Pakistan din da irin su abin nan da su galibi Hanafiya suke sai ka zo kana sallah a kusa da shi sai dai ka ja kama hannunka ya murɗe idan bai za ka rinka wasa a cikin sallah ba za ka karkada ba to kuskure ne wannan yan uwa abin da ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nayi shine yana miƙar da hannunsa kuma ya rinka karkada shi ba a miƙar da shi kawai ka bar shi haka za ga wasu ba sa karkadawa ko to shi ma wannan kuskure ne ba daidai bane hadisin da yace a miƙar da shi a karkada da hadisi ɗaya ne ma'ana kamar a ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana miƙar da hannunsa kuma yana karkada shi ba wai kawai cewa aka yi miƙar da shi wani lokaci kuma ya karkada shi ba haka bane ba irin abubuwan da muka muka wuto a baya bane cewa an ka gara ba kai kaza an ka gara ma kai a'a wannan duk abu ɗaya ne yana miƙar da shi ba haka yake barin sa ba sannan kuma idan ya miƙar da shi din ya yake masa yana karkada shi shine abin da ake nufi karkada ko malamai suka ce za karkada shi ne a sannu sannu ba da ƙarfi da ƙarfi za ka rinka yi saboda yadda lafazin hadisin yazo larabcin abin da nuna yuharriku yana karkada shi malamai suka ce da cewa akai muharrikuha to da sai nuna cewa karkadawa yake da yawa amma da aka ce yuharrikuha a sannu sannu yake har yake karkada shi kenan Allah ya samu dace amin malai cewa ya qulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa lahiya ashaddu ala shaytani min alhadidi ya'ani as-sababa shi wannan dan yatsan da mutum yake miƙar da shi yana karkada shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya fi tsanani wa shedan sama da ka samu karfe ka rinka buga masa ma'ana karkada hannun da kake yi shi a wajen shedan ya fi masa tsanani da bala'i sama da ka samu karfe mai nauyi ka rinka kwala masa kana buga masa wannan karkada kawai tafi masa zafi to kaga ai ko saboda ko saboda wannan mutum yayi saboda baka da babban maki a duniyar nan kaf da ya wuce shedan duk abin da ka san za ka yi ka bakanta wa shaɗan rai ka rinka ƙwari kana kalato shi kana sanin sa don karin ayinsa shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana abubuwa da yawa wanda shi ɗan baya su da yawa to bari ka ƙwari muna tara waɗannan abubuwan yan uwa muna aikata su don mu bakanta wa shaɗan rai kullum babban babban abin da ya kamata ka yi ka cinye shi ne babban maƙiyinka na duniya gaba ɗaya kaf ka rinka yin abin da za ka rinka bakanta masa shine shaɗan yanzu barin ba misalin abu ɗaya shine kiran sallah shi dan baya san kiran sallah kwata kwata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da an fara kiran sallah shi dan zai toshe kunnen sai fita da gudu yana ta tusa wai saboda ma kada ya ji me kada ya ji kiran sallan da ake baya son kiran sallah kwata kwata shi yasa malamai suka ce irin mutanen da suke fama da irin cutar aljanu ko abin da ya kama da haka ka kama kunnen sa ka mai kiran sallah insha Allah ta'ala aljanin zai gudu saboda ba sa bukatar kiran sallah to da an gama kiran sallah kuma sai ya dawo sai je ya samu mutanen da suke zaune suna hira sai ya rinka ziga su akan su gaba da hirarsu su gaba da tattaunawa su akwai ragowar lokaci idan ka samu ka kwato kai alula ka to masallaci to da an fara ikama nan ma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai kuma ya ƙara tashi ya fita da gudu nan ma yana hutu yana kuma toshe kunnensa saboda baya so ya ji wannan ikamar da ake har sai idan an gama ikama nan kuma sai ya ƙara juwa ya dawo sannan kuma sai ya zo rinka raya wa mutane abubuwa kala kala a cikin sallarsu rinka ce maka tana kaza tana kaza tana kaza da sauransu sai hana ka jin daɗin sallarka to duk abin da muka san cewa zami mu bakanta babban makimar rai shedan to ya kasance mun kiyaye shi haddace shi kuma muna aikata shi Allah ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya ali as-sababa abin da yake nufi da ya fi masa tsanani saboda sama da guduma shine wannan dan yadin sababa da yake karkadawa wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun kasance ya akhudhu ba'dhum ala ba'd yani al-isharatu al-isharatu bil isba'i fi du'a sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun kasance sashin su yana koya sashin su yana karba daga wajen sashi yace me yake nufi da suna karba shine suna koyar nuni da dan yadansu a cikin sallah lokacin da suke tahiyya ma'ana sashin su yana koya daga wajen sashi وكان صلى الله عليه وسلم النبي ترى da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ya fa'alu zalika fi at-tashahhud jami'an yana aikatawa a cikin tahiyoyinsa gaba daya sauran tayyata ta farko tayya ta biyu da haka yake wara rajulan yad'u bi isba'ihi fa qala annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gano mutun yana yin tahiyya da ɗan yatsansa guda biyu maimakon ɗan yatsa guda ɗaya shi sai fito da guda biyu yana karkada su faƙali sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ahid ahid kaɗaita kaɗaita mai da ɗaya ka bar ɗaya wa ashara bis sababa sai annabi nuna masa ɗan yatsansa a sababa ya ce wannan zaka a tsayar wancan kuma ka mai da shi ka dunkule shi kamar yadda muka ambata a baya to yan uwa ne ya kamata mu dakata saboda lokaci insha Allah ta'ala gobe sai mu dora inda muka tsaya Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah mu ɗaukan sarki ba mu ladansa gaba ɗaya kuskuren da mafi kuma Allah maɗaukin sarki ya fi mana mana ƙara addu'a a cikin ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala da waɗannan bayan Allah da aka yi garkuwa da su mutum shida Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da su Allah maɗaukin sarki ya gaggauta kubutar da su saboda ƴan uwa abin akwai tashin hankali ƙwarai da gaske a ce ka kwatanta kai magidanci ne iyalanka guda shida duk suna hannun ƴan garkuwa da mutane mai yiwuwa a cikinsu akwai mata ya za ka ji a ce akwai iyalinka ko akwai ƴarka mace a wajen wani fasiki wanda yake garkuwa da mutane baka san inda suke ba kwata-kwata akwai tashi hankali kwarai da gaske akwai ɗaga zuciya abin kwarai da gaske saboda kan uwa mu sa su a cikin addu'a da sauran uwa da suka tsinci kansu a cikin irin wannan lamari Allah madaukakin sarki ya gaggauta fitar da su su kuma sai wannan abu Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri idan masu shirwa ne Allah shiryar da su idan kuma Allah madaukakin sarki bai kaddara musu shirya ba Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri ya kai jami'an tsaro zuwa gare su a kama su gaba da Allah ba dauke sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wala quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai wasu da dai na lalubawa yanzu ba matsala insha
Hast- Sarka, wannan ruwan ya ba mu. Na kashe. Na zari. Wage kira. Kaga wani fasin na ruwan ya ba mu.
Allah me yake kasa Ga shi nan Hafsat, wannan mai to.